أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin hikimar Allah ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu daman ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shi zai kasance darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai tara albarka نبي الرحمة ولف بروفيسور محمد الثاني عمر موسى رجل ليمو حفظه الله تعالى idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun ga bayanin yadda ta kaya tsakanin najashi da abdullahi da amru da kuma su jafar wato da musulmin da suka yi hijira izuwa izuwa habasha yau insha Allah kamar yadda muka tsaya satin da ya gabata ko kuma darasi na ƙarshe yau mun ce insha Allah za a tashi islamun najashi musulumcin najashi najashi sarkin habasha musulumcin shi alal musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya ji kanshi yake cewa aslama najashiyun وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم shi dai najashi da ake ganin shi malikun adil din nan duk bayanin da ya gabata wato shi najashin nan ya samu ya musulunta haka zalika bayan musulunta da yi kuma ya riga ya gaskanta wato kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu an gane ko ya gaskanta annabtar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma ya gaskarta annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace ma wa in kana qad akhfa imanuhu an qaumihi dida dai cewa shi ne jashi ba musulunci shi sai ya boye ma mutanen shi musulunci shi mun fahimta ko kenan shi musuluncin najashi bai yi ba bai bayyana shi ba ga mutanen shi tare tare din nan kowa ya sani najashi ya musulunta an gane ko amma sai dai boye musulunci shi yayi najashi bai bayyana ba bai bayyana ba musulunci shi ga mutanen shi lima alimahu fihim min sabatin anil batil min sabati anil batil saboda me yasa ya boye saboda ya riga ya san su mutanen nan nashi sun saba da zama da tabbata da kafuwa akan abin da yake karkare abin da ba daidai ba yake mun gane ko kenan ya san mutanen shi mutane ne masu hukufi masu tsayawa masu jurewa akan abin da karkare ne karya ce ba daidai ba yake an gane ko wa hirsuhum ala ala dhilali da kuma kwadayin su akan bata banna bata kawai an gane ko kenan najashi saboda ya san su wane ne mutanen shi ko da ya bayyana musulunci shi akan su za su tabbata akan karkare ɗinsu za su tabbata akan ɓannarsu wato ba za su amince mashi ba bari har su su biyo shi su musulunta ya san suwa ne ne wato mutanen shi shi ne hikimar shi wato annajashi akan ɓoye musulunci shi da bai bayyana shi ba an gane ko wajmadihim ala aqaidul munharifa na'am da kuma busuwarsu kamar su kangare an gane ko kasan me ake ce mashi mutum yana kankarewa ya zama a bushe yake ya zama kawai akan bata duk wata aƙida wadda take karkatatta sun riga sun bushe sun goge a kanta an gane ko irin wannan ne Allah subhanahu wataala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun bari dai zukatan nasu ne sun ruga sun yi tsatsa sun yi tsatsa sun yi baki kirin sun yi dauda saboda abin da suke suke aikatawa an gane ko kenan wannan ya riga ya san su a yanda suke da busuwa sun kangare sun bushe sun tsaya akan abinda abinda karkare ne akan abinda wato ba daidai ba yake shine mala ya ce ma wa inna sima wa inna sadimatul aqli wan naql wa in sadimatul aqli wan naql na'am kidan nan sai yake ce ma wa wajimaduhum ala aqaidul munharifa wa in sadimatul aqli wan naql kenan aƙida duk wata aƙida karkatatta suna da gusuwa su tabbatu su kangaru su kawo akan wannan aƙidai karkatatta ko da aƙidan nan ta ci karo da abin da yake a hankali da abin da yake wato gashi nan hujja kasan yanzu haka a yanzu haka za ka samu daga cikin mutane in suka tsaya kan aƙida kaza abu kaza shine aqida kaza wallahi ba su jin kira ba su jin wannan kilfilebu killeji suna saman wannan aqida ba ruwansu da mi zaka ce musu gashi gaskiya ne an gane ko ba ruwansu mi zaka ce musu gashi gaskiya ne su bi shi an gane ko kuma ko da sun san a hankalce abu kaza fa a hankalce aqalu salim ka san kai wani abun ba sai an ce ma ba ba sai an ce ma ba abu kaza bai da kyau ko ba sai an ce ma ba abu kaza ba haka bane ba Allah subhanahu wataala ya mana gafara yanzu akwai wanda aqida su sun yarda cewa su aljanna aljanna ko ko me ake za a shigar da su aljanna Allah bai sani ba za a kwashe su a yi safara su ana kai su aljanna kuma aqaliyan kawai sun yarda aqida su su ta ba su haka to kai ko giya ka sha ka huta cikin ɗan kwansensa wani ya zo ya ce ka yi abinda zaka shi zai kai ka aljanna kai mai aƙida salima kana yarda kaga ko baka cikin hayyacinka ya ce kayi ka kwantar da hankalinka ni zan kai ka aljanna ba yarda ba za ka yi saboda ka riga ka san menene kake yi kuma kai baka ɗauki irin wannan jimadi ba an gane ko kangaruwa da busuwa akan aƙida karkatatta yanzu hankali mai kyau wanda ya san wane ne Allah shi ta Allah ya ce ai wa ma qadarullah haqq qadari ai ba su kai Allah girman shi da darajar shi ba suka girmama Allah suka kai Allah darajar shi suka kai Allah daidai cancanta shi wallahi wani abu in ka samu mutum yana yin shi kai ka rantse da Allah ka ce bai taba jin labarin wane ne Allah ba ka rantse da Allah ka ce bai taba samun labarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba ya yi da mutanen baya. Ka duba, Allah subhanahu wa ta'ala ta yake ce mana alamtar kai fa fa'ala rabbuka bi ad ko iyama zatil imad tam alamtar kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil nan kusa kusa ko ya Allah yayi da adawa ya Allah yayi da samudawa ya Allah yayi da mutanen mi annabi lut Allah ya ce faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil ko haka ayat take ko sai da aka dauko na kasan su aka sauye su ka duba ka ga yanda Allah subhanahu wataala yake azaba shi ka duba ka san wane ne Allah subhanahu wataala wanda Allah ka duba mu'jizozin da Allah subhanahu wataala ya zuba gaba daya a halittu a duniya gaba daya shi ne Allah ta yake cewa afala yanzuru ka duba ko da abin da muke rayuwa da su misali da Allah ya ce afala yanzuru da ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at a wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat Allah ya ce shin wai ba za ku yi duba ba zuwa raƙumi ya ne aka halitte shi ya ka duba ka ga sama ya ne aka daga ta bigeri amadin taraunaha an daga sama an kai ta sama ba a sa wani ba mai filiye jimshikin da zai rike ta an gane ko babu wani jimshiki sabit da zai rike maka saman nan ga ta nan kuma ta tsaya lahiya lau kai kuma gida kake yi daki kake yi ka sa mai gimshikai ka sa mai katkare ko ina lahiya lau amma da ya danyi wata ikon Allah subhanahu wataala shikenan sai ka yi bi benaye ake yi benaye ake yi engineer engineer yazo ya baku sai ya shekara kaza kawai Allah da ya ga dama ya dan juya kasar can shikenan duka rugugu amma sama yaushe ka taba gani ya ka duba duwatsun nan ka zo ka kalla ka kalli duwatsun nan ya ne Allah ya kakkafa su ka duba nan kakai nisa dubu dutsen shato gashi nan na kusa kai dai ka san ba kai ka kashi ba kuma ka san ya yi karhin mutum ya yi shi to wai wannan ƙananan duwatsu ma ne wannan an ana lissafin duwatsu ai tsakowoyi ne an ana lissafin duwatsu na duniya tsakowoyi ne wa'annan ko ba gaskiya ba ka duba ka gani ka duba ƙasa yadda Allah subhanahu wata'ala ya shimhuda ta kai ka duba kai karan kanka wafi an fusikun afalatun sirun a cikin karan kawunan ku Allah subhanahu wa ta'ala a cikin karan kawunan mu ya sanya mana misalin da zan mu gane Allah ne a komi in ka kalla duniya ya ci a ce ka gane Allah Allah ne a karan kanka ma ka duba tun lokacin da babu kai kana cikin alamun zarri a zo a samu saduwa namiji da mace a tara Allah subhanahu wata'ala ya ga dama mala'ika ya tambaya ya rab ayi nutfa wanda mai duban maniyi ne za a sa a samu dan nan a gwada mashi ayi ta juye juye sun mai kunu alaqatan mithl zalika 40 yawman nutfa sun mai kunu alaqatan mithl zalika sun mai kunu mudghatan mithl zalika haka ne ko summa yursalu ilayhi al-malak dukkana ina akai wannan abin yanzu da ka fito Allah ya ce ya ce mana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha ma'aifiyarka ta ɗauke ka da wahala ta sarke da wahala duk baka sani lokacin da aka yi hayaniyar nan ba duk baka sani ba wahalar da ta sha a rene ka sai ka girma ka dinga yi ma Allah gatsali ka dinga ma Allah gatse ka dinga ma Allah abin da ka ga dama ai ka san wallahi abin sai ka rasa ma mi zaka kwatanta mutum da shi kuma wai haka samu wanda eh yana ikrari yana tabbatarwa tabbas haka ne wallahi ba dan rahama Allah ba gare mu ai da ta kare da ta kare mana ana ma Allah gatse ana ma Allah garatse ana ma Allah garaje ana ma Allah garaje kai yanzu ka duba mutum yace zai bada aljanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasa bawa fatima Fatima da yashi wanda ya so cewa ya salimi min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allah shay'a kai dan gidan uwar wane ne annabi ya kasa bada kai kace zaka bada annabi da yace wani Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna ya kasu ku goma nan yace ma wani an baka aljanna ba yantifa anil hawa bane kawai ya zauna ne gari yace an baka sai an zo an ce rasulullah ka faɗa mishi wani na aljanna ne sai an faɗa mai a faɗa mishi sannan ya faɗi har wani ya samu garantin cewa a kawai ka samu damuwa an ka muke za ka yi kaza ni zan kai ka aljanna kai awa tarka ta bata ta hayakin mota kai da baka amma hashar din ma an ma an shi labarin ka Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah kare mu to wannan shine rishin sanin Allah subhanahu wataala yake sa mutane suna yi ma Allah hawan kawara ga hawan gatse to kai walillahi masalul a'la walillahi masallu ala kai yanzu a garin nan mu ɗauki misali garin nan kai ka isa misali ka ce na bawa na kare wuri kaza a waye ya isa ya baka kare ba a ji aka yi protocola ta ɗin na mai riba aka cike aka je aka yi awa-awa aka yi wane ne a yi banta a yi mine ne waye isa ya baka shi kare a nan da makarantar ka zo nijiyar kan ka zo duniya ina haka ne ka je lahira ka dinga yi ma aljanna Allah ka dace Allah kare mu Allah mana gafara na'am kenan kaga mummuna aqida in ta dasa a cikin zuciyarka sai ka kasance cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ma sun mumbukumun umuyun fa hum la yarji'un sun kurumce ba su jin gaskiya sun bebance ba su fadar gaskiya sun makamce ba su ganin gaskiya ba za su dawo ba fa hum la yarji'una ila al-haqq ba za su dawo su bi gaskiya ba Allah ya tsare mu Na'am, sai malam yake ce ma hujjar da ta sa, wato najashi aka ce ma ya musulunta shine sai ya ce fa'an abi hurairata, radiyallahu anhu, yarda Allah ta tabbata hadisin daga abi, hadisin daga abi huraira radiyallahu anhu ya rawaito yake cewa, Anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam na'an najashi fi yawmin ladhi mata fihi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana yako na najashi a ranar da ya rasu wannan da ya kara tabbatar ma a ranar da ya rasu abu huraira yana kara tabbatar ma mu'jiza ce ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da babu mi labari an gane ko a lokacin rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi abu sai a gaya mashi manya-manyan mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za a yi abu wata ƙasa mai nisa kawai sai a gwada ma annabi su form bidiyon abin ai mu yanzu da an gwada ma da an ce ma a fil video ka gane an gane ko tunda yanzu cikin mu nan kowa ya san a fil video to ka duba lokacin nasu babu ma misalin wani abu wa ya san ma satellite a lokacin to satellite ake ɗauko mashi tashi a gwada mai a fil video a ce ga abin da ake afkuwa rasulullah gaban idan shi ake nuna mai abu komi kamar misali da yace ya tahimi ne بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا to da suka zo suka reta shi sai aka ɗauko mai bidiyon wurin sai ya ce in ka zo wuri kaza kaga kaza yana kallo gashi dan ma kai ya mafi wanda suka je suka ce tabbas haka ne amma baka je ba an gane ko to rasulullah yana da wannan abin ko ana yaki sai a gwado mai sikas din yaki in ya tura wani sariya ko wani abu makamacin wannan sai a dinga turo a dinga gwada mai sai kas wane ya yi shahada wane ya yi shahada an gane ko jafar ma ai haka aka yi ce ya zo ya sumbanci ɗiyan shi ko an gane ko ta ce a ausiba jafar shin an samu jafar ya rasu ne annabi ya ce mata eh aga yana gani mu yanzu nan dan kace apple video kowa ya san shi amma kakkaje nan nesa nan kusa kusa dalle zane ina za a jira. Demil ma tana yin shekarar jiya ko? Duk da mu ma dai ma ce ma Demil ba ta shekarar jiya. Demil to ta shekarar jiya. Nan da shekara 24. Da yawa daga cikin ku basu ma san ba za a yi ta a lokacin. Eh, Demil ma. Ba wai ka yi apel video ba. Telefon ma wannan sai wuri-wuri fix ne. sai wuri-wuri ko ka je santar na telefon ko ka je gida irin wannan manya-manyan gida wanda suke ya ake ce ba sufar ma ma'aikata manya-manya in kuna da su a unguwa to da su ake wannan ake waya ina tunan muna yara lokacin nan tsohon Allah ji kanshi in zai yi kira sai mu zo mu ji matsam na wallah muna jira sai ya yi kira ya ce a tura a kira mu zai yi magana da mu mun gane daga wurin fix ko kuma wani gida akwai wani deje na banki lokacin muna yara ina ji aikin banki ne yake deje ne to gidan shi ma akwai ta muna yara ake zuwa da mu da uwayenmu sai a zo a ce ya ce ku zo za a yi kira a turo mu ya ce a zo za a yi kira a zo har gidan mu a zo sai mu zo mu zamna mu ta jira can ta zo a yi kira a gaggaita sai a watsi ai yanzu labuli farko kowa da sallar shi ya sani aka ne ko a apel video kowa ya yi amma ni ina tuna wallahi muna yara ake kama hannun mu je wurin fix ko mu je wurin telefon fix shi dai shi zai fara kira dama da yake lokacin mutum ne mai yawan bulaguro an gane ko idan dole yana da lambobin lafix na kusa inda zai kira in ya kira nan sai a turo yaro daga can gidan da ya kira an ce a zo zai yi kira in mu tashi a tattara aje a shirya aje a zauna a yi ta jira sai ku wani biyu sai ku yi awa kiran bai dawo ba kawai ku yi awa kuna zaune kuna jira apel a zo a yi apel din duk yanda zai wuce apel din bai wuce minti biyar zuwa minti goma ha eh duk abin da za a yi kuma irin wannan an yi watanni ne watanni ba a haɗu ba za a yi gaisa kuma shine a gaisa da uwaye a gaisa da yara an gane ko kuma ya bare irin watannin da ba su albarka ba na yanzu ba kan watan yayi har sai kamanci Allah mana gafara su kuma Allah ji gansu Allah ba mu guzure iske su Abu Huraira ya ce ma yawmul ladhi mata fihi a ranan nan da ya rasu ran nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ya kwanna jashi an gane ko ya ko an aka ce na'am kamar labarin mutuwa an gane ko yin na'a kenan na'am shine mala yaji cigaba da cewa a hadisin wa kharaja bihim ila al-musalla sannan sai ya huta da sahaba zuwa musalla hilin da ake sallah kenan ba ka san akwai masjid akwai musalla hili wanda ake sallah shi ake ce musalla masallaci kamil cikakke shine masjid idan sai ya tsaye da su inda za a yi sallah fa saffa bihim sai ya musu sau kaga ba kowa na jashi yana ina habasha rasulullah kuma yana ina yana kenan ba tare da su ba yana makka kenan wa saffa bihim ya masu bi sau wa kabbara alaihi arba'u takbirat sai annab sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara kabbara guda hudu da ake yi ma mamaci an gane ko ya ce fakabbir alaihi arba'an li wafatihi in mutum ya rasu ana mai kabbarori guda hudu ne kaga nan yace fa kabbara alaihi arba'a takbirat annab sallallahu alaihi wasallam sai ya mana jashi kabbarorin nan guda hudu wanda sallar gawa kullum idan ibada ana bayani kanta kan mu dinga bari tana wuce mu nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka yi magawa sallah za a baka mi qirati lada qirati kwatam kwatin dutsen uhudu na lada kai ladan da zata kai kai yanzu ana zaman lahiya a baka lada ma kwatam kwatin dutsen shato ka duba haka gani ai ka sa alhamdulillah a ce ma kwadon kwacin dutsen shato to ina uhudu ina shato uhudu ya yi karfin dutsen nan wannan karamin dutsen to ka a ce ka yi sallan nan kabbara hudu za a baka dutsen shato na lada dutsen dukan shi ko kuma dutsen ina kwamfani ko dutsen barayi na lada kawai lada ce duka kama a zuba ma na dutsen kaga ai ba karamin gara ba sa ba muke wasa da ita ba karamin gara ba sa ba ce kaga ana sallar gawa iyar walla daman da kaji mutuwa iyar walla kuma ka a ce kai dai ina da mutuwa ne to ka bar lada ta barka iyar walla ka tahi in dai ka san musulmi ne yana sallah iyar walla ka tahi ka jagoranci salle kakka bari bonus ya barka ka jago ka je a yi sallah da kai ba ka jagoranta ba ka je a yi sallah da kai an gane ko in ka samu dama kuma karka shi a baka kirati guda biyu duwatsun nan gwanya-gwanya guda biyu na lada a jibga masu to ai kaga abun ba kadan bane ba abun ka taba mai sha da kai ai kuma alhamdulillah sai dai kai hadin takarbu Allah ya yi muwafaka an gane ko kuma kakkaje dan riya dan wani abu kuma haba an mafura zaka ga su da yawa ana sallar gawa ƴan uwa suna tsaye sun ki shiga ko tsoro ne suke gawar ta tashi ko mine ne eh to ai ko in ta tashi da mun bai mutu ba kakka ba kanka wahala in ta tashi da mun bai mutu ba ko in ya mutu ina za ta tashi an riga an zakira halas da mun bai mutu ba zai ta tashi ita kuma gawa ya za a yi kaji tsoronta eh wala da kaji tsoron gawa gwada kaji tsoron cin naka musancin naka da ko asan sai zai dana maka zaka ji bakkin eh ka ji ma kana soshe soshe wallahi da ka ji tsoron gawa gwada ka ji tsoron cin naka saboda gawa inda zaka gane kullum muna bada misali so nawa zaka ga mahaukaci ya kwanta ko wani yayi shaye-shaye ya kwanta har sai ya lahiye shi lau ya kwanta a ƙasa kai ma so nawa ka kwanta a ƙasa lahiyar kalau har rana ta tada ka babu shuhuda ba komi amma gawa wai ba a ƙasa ba in ka aje ta kusan ƙasa ma da ta yi mintuna yanzu zaka ga kiyar su sun fara ƙananan cinakun nan sun fara safa da marwa a cikin shi saboda bi Allah subhanahu wataala mala'ikun da ya turo su kare sun tattare sun tashi su kawai gangar jiki ce halas sun barta sun tashi shikenan to kai wannan gangar jikin tsoron me zaka ji kamar an aje ba katako ne eh tsoron me zaka ji kamar kaza ka ce in ta mutu in kaza ka ta mutu ka ji tsoronta kana kiwon kaza sai ta mutu ka ji tsoronta to ta mutum ma haka ne a wai rishin tsoro ba a daraja ba mu gane a rishin tsoro a batta amfanin komi mun gane ko kenan in ma tsoro kake ba abin da zama gawa mi zama shigo a yi sallah da kai ka samu ladanka ka tattara ladanka duniyan nan kwasa ake a tattara a tattara a tattara a shige Allah mana muwafaka kenan kabbara ta farko ta sallar gawa ana karanta fatiha cikin waye bai iya fatiha ba to wanda ya kuskura bai iya fatiha ba sallar shi ma ya daki Allah mana gafara kaga dole ka iya ta kabbara ta bi kai mi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku kai ma addu'a gawa addu'a kuma koda baka iya addu'a da larabci ba amma in ka iya da larabci shine ahsan kai da larabcin kabbara ta hudu ka yi ma ashabul qubur addu'a matattunmu da mu man da muke raye da wane ne da wane ne ka sanyo addu'o'in ka duka in akwai limamin da ya ƙara kabbara ta biyar in bai salamce ba dai shi ma addu'a ce mun gane ko wannan shi ne sallar gawa kaga ba wahala fatiha salati addu'a addu'a in an ƙara addu'a adawoyi ne kawai shi kuma da ko da yaranka ba haushe ba zabar mai bare hulla ce buzu ba barbare ba tube inyamuri wane ne kowa ko mine ne Allah da ya yaran ya yi ka iya shi Allah shi ne ya ce waqtilafi alsinatukum wa alwanukum shi ne ya sassaba halshinan ku yaran ku kenan da launukan ku an gane ko hadisi na gaba malam yake cewa daga Jabir dan Abdullahi yake cewa qala annabi yace hina matan najashiyu radda najashi ya rasu annabi yake ce masu matal yawm rajulun salihun a yau din nan wani namiji namiji kirki ya mutu a yau yau din nan wani namiji namiji kirki ya mutu faƙumu fasallu ala akhikum ashamata ku tashi ku tashi mu yi maɗan uwan nan naku ashama sallah mun gane ko kaga na farko sallar da annabi sallallahu idan farko yaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai ya nuna ne ne rajulun salih ya nuna ne ne musulmi ne namiji ne namiji kirki ne an gane ko kenan yana kare dokokin Allah an gane ko shi yasa in aka ce salih shi yasa ko a ayyuka aka ce wa amalu saliha ku yi aiki managarci na kirki sai ka tsaida su tak an gane ko kenan in aka ce ma salih sai ya kasance kana yin aikin nan saliha ko musulmi ne kai hatta da rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yace idan dan adam ya mutu in qata anhu amaluhu illa min salas in qata amaluhu illa min salas in mutum dan adam ya mutu ayyukan shi sun yanke sai abu guda uku daga cikin uku sai annabi ya ce awwaladun salihun yad'u lahu ko da na kirki da yake mai adda ai ba maksudin bane ka ce bar dai mai auren nan mu samu wanda zasu mama adda in mun mutu in ka yi hodai iska Allah mana gafara rabbana hab lana min salihin in ka yi ho wani dan daba characterization ai sharaɗin addu'a sai ɗan ya zama mi, auwaladun salihun. Ba wai annab sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba ta zauwadul wadudar waluda, ku yi arme na ƙauna da a samu aifafa da yawa ko fa inni mukatirin bikum al'umar yawon alƙiyama. wani malam ya ce ai ka san da annabi ba ya alfahari ba da yan wiwi da yan daba eh mana eh mana eh mana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wai zai yi alfahari ba da yan iska karakteri zai zai yi alfahari da mutane na kirki ne Allah ka sa mu cikin mutane na kirkin da annabi zai yi alfahari da mu kaga sai ya ce ku tashi kaga annabi ya ce namijin kirki na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sai ya mashi sallah shi kuma wanda mun san menene wanda ake ba sallah sewa sai musulmi annabi bai ma wanda ba musulmi ba mi sallah balbaru ma hatta da munafikai masu nuna musulunci su sai da aka gwada ma annabi su aka ce kaka musu sallah ga su cikin musulmin suke amma da yake munafikai ne aka hada annabi ya musu sallah an gane ko wala tusalli ala ahadin ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala kabari aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalla ko ya tsaya saman kabarin sai musu adda to shi da man duk wanda annabi ya musalla mumuni ne duk wanda annabi ya musalla mumuni ne an gane ko zaka ga kuma insha Allah ya samu rahama adda annabi insha Allah yace kaga annabi ya mishi mi sallah sai na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhikum ya ce akhikum ashamata ɗan uwanku almuslimu akul muslim shi musulmi ɗan uwan musulmi ne da kaji an ce wani ɗan uwanka ne to kai musulmi ne shi musulmi ne an gane ko ‘yan uwantaka ta musulunci ta yi wannan ƙarhi mun fahimta ko wannan kenan radiyallahu anhu wa arda mala yace Allah ya ƙara yarda da shi وكان وفاته رحمه الله سنة التاسعة عند أكثر وقيل ثامنة قبل فتح مكة wato kenan rasuwar shi annajashi wato annabi yana madina aka yi rasuwar tashi tunda ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan yana madina ya tura mashi laifin ta musulunta ta da ya fara tura muluk kenan ya rasu shekara na sanatu tasi indal aksar da yawa daga mutane suka ce shekara ta tara wasu kuma suka ce a ta takwas kama a bude makka an gane ko kama a yi fatahu makka wannan shine musulmcin najashi mala sai yace durusu nu'iba darasa da zaka doka kuma ka lura a cikin su mala yace maka أن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزلوا بهم أشرار ودلوا أنواع العذاب نعم ودالون أنواع العذاب الأشرار والدالون أنواع العذاب والدهاد دليل على صدق إيمانهم ما لا يتم تبت الدمومين سكي سكا تبت أكن قسكيا باين wato wa'innan mutanen wato ƙuraishawa sun ɗora musu azaba kala-kala an gane ko duk wani nau'i'ika na azaba sun nuna musu suka tabbata akan musuluncinsu sai malam yake ce ma dalili ne hujja ce akan gaskiyar imaninsu an gane ko kasan gaskiyar imani to shi ke nuna ma cewa wannan gaske imanin su kenan misali ai mun ga wa bilal bilal ai da aka san shi mutum ne mai rauni ko amma duk wata azaba da ya sha kuma ya iya resiste har wannan wahashi yake cewa yana mamakin ya ake bilal rabban nan yake iya resistan wannan wannan azabai wa ikhlasuhum fi mu'taqadatihim kuma saboda tsantsan wato ikhlasinsu tsarkake niyyarsu akan aqidarsu wasu muwu nufusuhum wa arwahum da kuma daukaka tsarkakar zukatansu da ruhihikansu akan wannan musulunci bi haisu yarawna ma ya'malunahum min ridallahi jalla sha'nuhu da abinda suke tsinkayowa suke guri na yarda Allah subhanahu wata'ala an gane ko na yarda Allah subhanahu wata'ala suke tsinkayo shi a nam a azama bi kasirin min ma yanalu ajdadihim min at-ta'dib wa hirman wa ittihad ki riske ga waccan daraja ta yi girma ta yi daraja ta yi daɗi akan wannan wahalar da suke sha wa bi haza tansaru da'watuhum da wannan abin ad-da'awat wato kira yake cika an gane ko yake warzakewa wa bi haza tataharrar jamaahiru min az-zulmati ila an-nur da wannan ne ake cetar da al'umma daga duhu zuwa haske mun gane wannan bayanin na malam kaga ai sun sha azaba yanzu misali bari mu bada misali naga bayanin namu da yawa yau sai da misali ake ganewa yanzu misali muna cikin masallacin nan an gane ko sai a zuba tsantsar garwashi zalla a wannan kohon nan terasa din nan ta kohon dukan ta tsantsar garwashi kana ganin shi jajajir an gane ko a ce duk wanda ya huto ya taka ta garwashin nan ya zo ya amshi miliyan 100 ga su miliyan 100 a shekera mun gane sadiris mun gane amma hogarwa shi ne zanmu da tanan amma kuma kowa ga miliyan ɗari na an shishira ga tanan tuwon da ya hutu ya amsa a ba shi kashe cikin saka kashi ba transfer ba eh ya kake gani eh a yanayin nan wai Allah mana gafara na'am ne ne sai an samu yo anya an samu wanda bai huta ba eh Muhammad alalu ko kana tsayawa miliyan ɗari ha wannan malam eh garwashi zalla gashi na kawai an zuba amma kana huta za a baka kayanka ka san dijiyar rabar da za a yi da garwashin da zai huda ka da kanar duk yadda zai kona kawar ɗaya ne ba ta ci miliyan ɗaya ta dawo wa daidai eh ko ta ci eh kana kana tsallakawa sai ka je irjiyar ka aji basu miliyan ɗaya ka ce a nemo magunguna da ka to ka gani kenan su ma mummunai wahalar nan da suke sha ba ita ba suke yi wallahi daga cikin muna akwai wanda zai tsallaka ya je har ya amshi kudin har ya ta gida bai san ma ya taka ba haka ne ko baya ma shi a jikin shi ba sai ma ya sa takalmi in ba ta sa eh wanda da ya mutu an sa an doke shi kwasa shi za a yi da shi da kudaden shi ko a ambulance amma akwai wanda wucewa zai yi to su kenan sadefan da bukatar ka da kudin mun gane ko sadefan da bukatar ka da kudin an gane ko wani duniya ta yi atishawar tsaki ta yi ƙarhin ta tsaki ta tsakuwa ta yi wallahi in yau ta bai sanin ya daka yi wallah haka ne rayuwa ce kai yadda ka zanka kuma dole wani sai ya yi ka shiga tsanani wannan haka ne to su ne su ma ƙarhin imaninsu in wannan ya jure azabai ya ji ta wani baya ma ji ta ba ba mun gani ba abdullahi bin mas'ud ne ko shi ne ko lokacin da suratu rahman ta sabko ilaki ina kyautu za haka rane sai aka ce wa zai je ya karanta mu mushrikai ita suna ni suna bakin ka'aba Abdullahi bin Mas'ud ya zabi da ya dai ina kyautu shi ne illam takhud bi zakira abdullahi bin mas'ud ya tahi ya iske su yana ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan aka bashi kashi aka bashi kashi ya suma aka kwaso shi aka maido shi da yawan kace ba rasulullahi ya akwai wata a bashi ya koma eh a kashi wa sumayi a kuma yana kwancin ana kishin yana ci gaba da yi ashamsu wal qamar bi hasban wan najmu wash shajaru yasjudan hayya suma ya sha kashi an kawo shi wai ana tausaya mai cikin mummune cewa in an kawo ta ma a mai magana ya kowa eh to mu yanzu da imanin ma haka rakaka rakaka Allah mana kafara wallahi da yawa daga cikin mu umure baka kaiwa ga suma da an ma bulala goma doruna mai kyau in kawai baka koma yo imanin ne namu karhin shi bai kai ba faɗi ne muke wallahi a baki ba da gaske ba muke wallahi doruna goma ta ta ka tsere yawa daga cikinmu da mun ji doruna goma illa man rahimar rabbuk doruna mai kyau a samu wani kato mai lahiya jama'a tsau tsau Allah kan ne goma kawari to shi kuma hayye su ma to kenan ka ki karhin imanin su shine malam yace ma wannan azabai zata nuna ma cewa karhin imanin su abinda suke tsinkayowa wurin Allah gobe an gane ko abinda suke da yakinin za su samu wurin Allah da neman yarda Allah ya ce ya yarda da kai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina ka duba haka gani wannan yarda shi kenan ita ce huwa tana daga cikin abinda Allah zai faɗa mana a aljanna insha Allah wanda yana daga cikin manya-manyan abinda sai komi daɗi a aljanna Allah ya ce ku je da yarda da kai da ku banda ƙara kushi da ku to su zuwa tsaye mummunan tun duniya a raga musu to don sun san suna neman wannan an gane ko saboda wannan a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu duk wanda ya mutu in mummuni ne tsaki da tambayoyin da ake sai an nuna mai gidan shi na wuta an gane ko kasan nan duniya Allah da ya kowa sai da aka ma kowa gida wuta da gida aljanna kowa da aka halice shi kana da daya a wuta kana da daya aljanna kowa ka yi ƙoƙarin ba da naka na wuta kuma ka ci gadin na wani na aljanna Allah mana muwafaka to mumini sai an nuna mashi gidan shi na wuta mun gane ko dan ya ƙara gode ma Allah a kabari bayan alajarnar minit kaga ai ba abin da suka yi amin wa qudiyal amru an nuna mai na huta ya zabura a ce dakata ba wurin ka bane ba an gane ko sai a nuna mai na aljanna sai ya ji dadi ya zabura a ce kwanta ibarci barcin wannan ya ce yaushe zan shiga a ce sai an tashi kiyama ya ce rabbi aqim sa'a yo Allah a tada kiyama ya tsima shi kuma annabi ya ce duk wani kahuri sai an buɗa mashi gidan shi na aljanna da farko ya kalle shi ya zabu da zai shiga a ce dakata bi kai za a kai gata sai a karkato shi da wutan ya kalla ya yi baya a ce kai miye na baya bayan kai gidan tare da zaka shiga ya ce yaushe ya Allah a ce da in tashi kiyama ya ce rabbi la tuqim sa'at abadan kaga kowa yana da gida nawa biyu da na ina aljanna da na wuta to idan aka zo muka shiga aljanna insha Allah gidajenmu na wuta sai a ƙara ma 'yan wuta an gane ko a ƙara musu nauyi saman nauyi mu kuma nasu na aljanna sai a ƙara mana insha Allah Allah mana muwafaka ina kaga su duk sun sanyo wannan abin sun tsinkayo shi shine imanin su bai ba su shi wannan wahalar da azabai malam yace na biyu مما يتبادر إلى ذهن من هذه الحجرة العظيمة هو شفقة هذا الرسول الكريم abin da yake zoma a kai mubasharatan a kan wannan hijira mai girma cewa tafsasawa annab sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa rahmatuhu bihim akan yadda yake tausayin sahabban shi gaba daya akan yadda annabi yake da jin kai da rahama gawa ga sahabban shi yadda yake son su yake kaunar su yake masu rahama shine Allah ya ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim i wallah wallahi annabi raufur rahim ne azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga tausayin annabi da wani rahamar shi akan sahabban shi wa hirsihi da kwadayin shi kaga harisun alaikum wa hirsihi shadida alal bahthi amma fihi amnuhum wa rahatuhum da kwadayin da yake masu mai tsanani akan nema masu inda za su samu security total haka inda za su samu hutu total mala yace ma walidalika ashara alaihim bizihabi ila almalikin adil alladhi la yuzlamu ahadun indahu akan wannan ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu nuni cewa su kaura su je zuwa wannan sarki mai adalci sarkin da ba a zaluntar kowa a gure shi fakana fakana al'amru kama qala salawatullahi wa salamuhu alaihi fa'amanu fi dinihim wa nazalu indahu fi khairi manzili kaga yanda annabi ya ce musu sai suka samu haka ya ce ba zalunta ko a wurin shi kuma suka samu ba zalunta ba yake ku shi sarki ne mai adalci suka same shi sarki mai adalci shine sai suka samu garanti security amn da man akan addinin su kuma suka samu suka zamna wato mazamni mai kyau fiyayyen mazamni malam yace maka anna uku inna wujuda ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja'far wa sahruhu uthman وابنته رقية رضي الله عنهم جميعا في مقدمة المها... في مقدمة المهاجرين له دلالة عميقة تشير إلى أن الأخطار لا بد أن يتجشمها المقربون إلى القائد وأهله ورح ورحمه ورحمه ما لا يتكاد أهجرنا أقوى أقوى جعفر amman annab sallallahu alaihi wasallam abbanin shi ne ko ammin shi wan baban shi ne yace haka zalika akwai Usman Usman sirikin annab sallallahu alaihi wasallam ne yana aure da diyar shi haka zalika akwai diyar annabi Ruqayya ma wato matar Usman diyar annab sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna ma cewa in kan yi dogon nazari cewa wato kai a matsayinka na shugaba in za a in ma akwai wani risk ko danshe to kakka shanye yallanka da na kusanka a'a dan neman maslaha al'umma ka sa su gaba daya an gane ko li Allah ya kuna bi mina'in an al-khatar fa inna hada ba'idun min barhajin nubuwa dan wai kare ka janye yallanka daga danje an gane ko to wannan kaga ai ya yi nisa daga mi wannan wato tafarki hanya irin ta annabta mun gane bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam da za a yi hijiran nan dange shi wurin nawa yasa iyawa ya sata da ita da mijinta siriki da kuma ammin shi ta hijira kinan in ma wani matsala ne aka samu ba a ce ba a ya tattara musulmai ya tura su yahu da dange shi dan kakka zamanto kai a matsayin shugaba an gane ko ka tura kana wai shugaba ka tura ɗiyan mutane ka noke naka mun fahimta ko za a yi wani abu ka tura ɗiyan mutane ka noke naka ai in ana son alkhairi in alkhairi ne shi ne suka ce lauka da khairan ma saba ƙuna ilaihi ai da alkhairi ne da ba su rigaigaye mu cikin shi ba mu ɗauki misalin zakirai mun san zakirai ko? zakirai masu kishin kirji su wasa kirjinsu suna raye-raye sarahatan ka taɓa ganin malamai a cikinsu malamansu ɗiyan malamansu ha to kenan ba addini ba ne ba in za a yi sallafa ba su shiga shiga suke amma to zikirin kishin kirji ka zo ka yi ta tsari ka zo a yi ta sha hama mantaleti mantaleti ko da victago sarahatan lauka na khairan da sai ka sanya wannan sai ka sanya mai ake ce mashi ɗiyanka a ga kai da ɗiyanka ku ne gaba-gaba mun fahimta ko yanzu a karatun ƙur'ani misali za ka ga cewa duka manya-manyan malamai allah masu gafara ɗiyansu gaba-gaba suke sa su sai sun harrace ƙur'ani to me yasa ba su sanya su sai zikiri mun fahimta me yasa ba sa sa su zikiri ba amma sun sa su sun harrace qur'ani a sun sa su sun harrace qur'ani balbar ma a yanda suke ba su karatu da darasi kai muridin na kusa baka ba su baka samu kai saboda ka duba khilafa khalifa khalifa ka taba ganin wanda ba dan gidan ba cikin manya-manyan muridai ya dauki khilafa saboda bai samu karatun da dai suka samu ba an barka da shan zabga zabgan tafsi da bugon kirshi an ki baka lubbun karatun mun fahimta ko to kenan rasulullah sistem din abu komi sanyawa yana kaddamar da wa iyallan shi yaƙi nan za a za a yaƙi ya ce gobe zan ba da tuta ga wani namiji yana son Allah da manzan shi Allah da manzan shi suna san shi wanda umar ma sai da yawa yi gari yana mi yana son shugabanci ai ga da yaƙi da yi an san me ake yi ko da ya tashi ali aka ba tuta ka san manzila ali dawa yanda yake da annabi kuma rasulullah a wannan kaga ya tura jafa shi ma a yaki kaga tura su yake kenan shi ne ya ce ma dilala ce akan cewa ko da wani riski za a shiga kakkashen ya famunka ka tura ɗiyan wasu kenan ka nuna ɗiyanka su ne famunka su ne famunka su ne mutane su kuma famun wasu ba tarkata ba tata ne hawa shi ne kaga ai abu bai kyau ba ko a matsayinka na shugaba to ashe da naka ashe da naka in menene a shiga gaba mun fahimta ko malam yace na hudu مشروعات الخروج عن الوطن إذا كان الخروج فرارا بالدين وإن لم يكن إلى الإسلام فإن أهل الحبشة كانوا نصاري كانوا نصارى يعبدون المسيح ولا يقولونه عبد الله وهذا hukumun mustaqirrul mata ghalabal munkar fi baladi malan yace wannan yana nuna ma shar'ancin mutun ya huta daga garin su ko daga gari ya koma wani gari dan ya ce ta da addini shi dan ya tsiratar da dan ya tsirar da addini shi hijira daga wani gari zuwa wani gari ana yin ta dan tsira da addini ko da garin da zaka koma ba garin musulunci bane ba in dai zaka tsiratar da addinin ka to kana iya komawa shi ne mala ya ce ma ai kaga habasha garin mine ne nasara ne nasara kuma lokacin ma suna bauta almasihu kun fusta cewa almasihu bawan Allah ne ka gani ko sai mala ya ce ma wa hadal hukum mustamirrun mata ghalabal munkar fi balade wannan hukuncin yana nan ko yaushe kake gari munkar mummuna abu yayi rinjayi a wannan garin sai ka bar garin sai ka bar musu garin kashe garin da zaka yi addinin kalahi alau an gane ko wa uzi ala alhaqi wa uzi ala alhaqi mu'minun wato kuma mu'mini akan gaskiya yaga ana cutar shi sai ya bar garin wara albatil qahiran lil haqq ya gani kuskure karkarin ya yi karhin wannan ya rinjayi abinda yake shine gaskiya na'am warajan an ya kuna fi baladin akhar ai baladin kana ya khullu bainahu wa bain dinihi yace kuma sai yake kauna an gane ko misali la qadar Allah anan da magaranta tabke sai ka ce bari in je agaris amma kana da garantin ko da agaris tana tabke take bai ba a hana ka addinin ka amma ba a hana ka addinin ka ba ai ba ka yi hijira ba firaran lidin mun fahimta ko kenan sai kana ganin cewa garin da zaka kuma addinin nan naka ya samu mi ya samu damal ya samu security wa yuzhar fihi ibadatu rabbih zaka yi bautar ubangijin ka zahiri yadda ya kamata fa innal khuruj ala hadha alwajh hatmun ala almu'min yace in dai har aka samu wannan nan an takura ba babu gaskiya an hana ga musulunci kwata kwata kuma ga wani gari can ko ba na musulmai bane amma dai ka yi musulunci kalahin kalau sai malam yace to wannan hutan dole ta zama dole akan mumini yayi ta mun gane ko wa hadhihi alhijratu allati la tanqati ila yawm alqiyama irin wannan hijira har ranar tashi kiyama in dai za a takura ma daga gari ka iya amma wai hijirar da ta yanke kawai ta kankare su daga nan ka tashi da magana ka ce na tafi madina hijira ha baka sha hawa wannan an rihi eh kawai ka ce ai annabi ya hijira mun bi sunna mun tafi madina mun yi hijira mun ma baka sha hawa tun da aka yi fatahu babu hijira aka rihi kawai sai dai in garin an yi an matsa ma babu addini an ki to zaka yi hijira ka je garin da za a barka kai addini Allah ya ce walillahi al-mashriqu wal maghrib kaga mahudar rana da mahadar rana mabillan rana da mahadar rana duka da Allah ne fa aina ma tuwallu fa tamma wajhu Allah duk inda kuka haskanta duk inda kuka fuskanta to akwai can za ku samu wato eh wato kibla Allah subhanahu wa ta'ala mala yace ma abu na biyar jawaz dukhulul muslimina fi himayat ghairi muslimin idza da'at al haja ila zalika mu'minai akwai dama halaccin mumuni ya shiga cikin kalkashin kariyar wanda ba mumuni ba in bukata ta bada a yi haka mun gane ku in bukata ta bada a yi haka sai ka shiga kalkashin kariya wanda ba mumuni ba an gane ku ƙasa ta mumunai in baku da ƙarfi kawai wata kinkin jam'on ya ce zai kare ku sai ku shiga inda ba a kafura ma addinin ku ba ko musulmi sai ku shiga cikin kare shi mun gane ko in dai ba a takura musulunci ba shine malai yace lakin bi shartin Allah ya sarrin misal hadhihi himaya ittiraran bi da'wati islamiyya sai dai sharadin wannan kare kan da za a yi ka a hana ka kira zuwa ga musulunci kai yace a to zan mu kare ku amma ka a ƙara kira ka a ƙara sallah a masallaci kowa ya koma a kawai za ka kare mu a matsayinka na me ake ce mashi ka sa ruh insani action humanitaire haka ake cewa ko shi ne ka sa ka kare mu daga karkashin wannan ka bar mu mai addininmu mai kira zuwa ga musuluncinmu au taghyir libada ahkamid dini ko yace to yanzu ku canza wato doka kaza bai kamata a ce kaza ba a'a ba wannan aw sukutan alal ikhtiraf ba'd al muharramat ko kuma kuna kallo ana kaza yace to in dai kuka ga ana kaza dai ku dai kyale ba sai kun yi magana ba dole ku huto dole ku huto ku ce abu kaza haramun ne abu kaza bai kamata ba abu kaza kaza kaza mun gane ko wa illa lam yuzzi al muslim dukhul fiha in dai ba a baka wannan garantin ba to kai musulmi ba ka shiga cikin kariyar wannan kafirin ba kaga ai shi da jasi da ya ba su wannan bai hana su ibada su ba bai hana su bayyana musulunci su bai hana su komi ba sai suka zamna kalkashin kariyar najashi malam yace na shidda ijtima'u sahaba ni na ja'ahum rasulun najashi wa talaba minhum al-hudura wa tadarasu al-mawqif wa hakaza kana amrul muslimin shura bainahum wala yace ma kenan haɗuwan mummune lokacin da mi ma'aikin najashi ya zo masu da ya zo wurinsu sai suka halhaɗu tsakaninsu a yi shawara an gane ko ba su ɗauki kawai sai suka ce to ku zo mu yi shawara shi ne malam ya ce ma wannan shi ne al'amarin musulmi su yi shawara tsakaninsu mun gane ko ai bai yi kamaci ba a ce kai a matsayinka na mumuni kuna tare da jama'a kuna wata tahiya a ce kawai kullum kai karar kai ke zarce karar don kai ne mai matsayin kaza Allah ya ce wa amruhum shura bainahum su han mumunai da kake ganin su wato al'amarin su shawara suke tsakanin su wanda Allah subhanahu wataala yake dora su kan abin da yake shi ne daidai kuma a kullum idan ka ba da shawara wannan kullum muna faɗi a cikin tahiyya kullum idan ka ba da shawara ya kasance wani salafu salih in za su ba da shawara mutum in zai ba da shawara sai yana istighfari in ya ba da kuma yana ɗarɗar a ɗauki shawarar shi in ba a ɗauka bai ce alhamdulillah in aka ɗauka kuma sai ya ƙara istighfari kusa saboda mi wa yana gudun ka aje a yi aiki da shawarar shi kuma fatiha ce an gane ko hamdalan nan da ya yi shi dai ya sabiki shawarar dole ka bada ta abinda kake ganin kaza to ya bada ya sabiki to rishin doka da aka yi alhamdulillah Allah ya tsiratar da ni a doki ta wani an gane ko saboda yadda suke tsantsani wai mu yanzu wai in aka zo ana shalsa ana reunion ka bada shawara aka ga shawara ka bata yi ba haushi kake ji ko in wani ya kwantarajin din shawarar ka mamman sani ya ce abu dama na ce abu hagu kawai sai ka ga mamman sani yana shi shi da mu kullum wannan in nayi kaza kaza yake yi mene ne wannan ya jama'a wa amruhum shura bainahum me maqsadin shawara ka duba duk yadda kake ji da kanka ka kai rasulullah shawara yake kawo wa sabai su ce inda dai kaza aka yi cewa suke annabi wannan umarni ne ko shawara in yace shawara ce su ce a'a to ai kaza ba haka bane ba a ce yanzu misali lokacin da za a huta wani yaki sai wato rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su yace kun ga dai su isko mu madina yaki mu ɗan gari ne mu tsaya a madina mu lallabe cikin gari suna shigowa suna neman mu sai mu leko mu leko sai mu kashe mutum mu labe an gane ko rasulullah ya kawo su sai wani sahabi ya ce ya rasulullah umarni ne ko shawara sai annabi ya ce a'a shawara ce sai ce to mu rasulullah a jahiliya ban mu yarda yaki ya isko mu gida a kalkashe mu a daddaure mu gaban matan mu da yaran mu a daji muke huta a yi wannan abun ba mu kunya taba gaban matan mu da ɗiyan mu yace amma a gari akwai kunya sai rasulullah bai yi magana ba sai ya shiga gida sai sahaba su ke ganin kaman annabi bai ji daɗin maganar nan ba tunda ya ka shawara kuma an saba mashi shi kuma deja ya ɗauki shawarar ta sahabin nan an gane ko tun ya ɗauki shawarar shi sai ya shiga ya shiryo kan ya huto sai sahabi suke cewa maganar nan ta bata marsul larai in ya zo mu ce a zamna a gidan yanda yake yanda ya haɗi da farko da ya huto sai suka ce rasulullah mun yi shawara ko dai a zamna a gida ya ce ina ce ai bai kamaci da annabi ba ya yi shirin yaƙi kuma ya koma ba wannan magana a tashi a shirya a wuta to kaga rasulullah ma yana ka shawara su ce a'a suna ganin ayi kaza zaka ga mawaƙi mawaƙi da yawa to kai wane ne kai yaushe dan ka ba da shawara ba doka ba wai ka dinga jan haushi a cikin tahiya na siya ma wai in ka kasance kana da matsayi a cikin wannan din ko kuma ka ga wani daga cikin wannan din naka delegation din taka wani can wanda ash'ata akbar ya ka shawara sadida mai kyau kawai ka toshe ta ba ta yi ba dan wai wane ne ya kata ko dan kuna tsama da wani to al'amarin musulmi shawara ce wa amruhum shura bainahum kuma idan aka yi shawara in aka zo kadiyar shawara kowa sai ya sabke zuciyar shi kawai maslaha ce muke nema an gane ko ba ibrazin kai ba ba a ce ni ne ba a'a solution muke nema ba mine ne ba mu huddo kanmu in ka sa abin huddo kai kake nema to wallahi san zuciya zai yawa ka nemi solution a al'amarin an gane ko to a wannan ne Allah subhanahu wataala sai ya maku ga makatar ya dora ku hanya mai kyau kaga su ma nan sahaba suka yi shawara aka ce ai duk abin da ake ciki a faɗi gaskiya a wannan za a isko da jashi shi ne mala ya ce ma shi ne wannan al'amarin musulmi wa kullum amrin ya zimmu an tariƙa shura kuwa ada'a ilan na jahi mala ya ce duk al'amarin da aka yi ta hanyar shawara za ka samu insha Allah al'amarin da sai an samu na jahi an samu mai ake ce mashi an samu isa an samu rijaye an kai ga cin riba abin mun fahimta ko kina abu shawara kuma shawarar da kowa ya aje zuciye shi na'am li'annahu yadummu khulasatu uqulil katir saboda ita shawara ita shawara hankalin mutun kaza ne aka hada wuri daya ya huddo resulta yanzu zaka gani cewa a zo a yi shawara a ce abu kaza abu dama abu hagun sai mutum goma su ce abu dama mutum biyar su ce abu hagun da hankalin mutum goma da hankalin mutum biyar wane yawa haka na goma ya yi yawa kuma insha Allah wannan na goma ya yi zama idan tsawari shi ne mala ya ce ma saboda na an haɗa hankalin resume ne haka na hankalin mutane da yawa yanzuna muzahar su mu tarbawi fi kauni sahaba lam yaftalifu bal ajma'u ala ra'ayin wahid wannan yana nuna ma zahirin ɗaukaka akan cewa sahaba ba su samun saɓani ba su samu saɓani ba irin wannan sai dai su hada akan ra'ayi wato guda alawa huwa wannan akan wannan qadiya alawa huwa an yurad al-islam kama jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'in munka duka sahabban suka hada cewa kawai musuluncin a hade shi yanda annabi ya zo da shi kaga ai naja shi ne za a hada ma kuma kun san krista ne to a hada mishi yanda annabi ya zo da shi wa'adamu ala ard al-islam bi'izza wa uzzimu ala ardil islam bi izza aka girmama su saboda yanda suka bujirtar da musulunci da girmamawa wa in kana zalika fi halakihim duk da dai sun san cewa wannan abin da suka yi yana iya sa su ha su hallaka tunda ka zo ka ce ma Krista ka saba mashi kai wane ne kuma shi ke mulki kaga kuma can kuma ga kahurai sun zo yan uwanka amsarka mun fahimta ko malam yace na bakwai yau durusun wa ibar din suna da tsawo ko san guda ta kusa yi dogaye muna ganewa dai ko malam yace na bakwai kana mawqif Jafar wa ikhwanihi masalan tatbiqiyan li qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace misalin Jafar da ƴan uwan shi musulmi misali ne pratik akan wadar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da yace mi man iltama sarida Allah bi safti nas an gane ko kafahu Allah ma'unatan nas duk wanda ya nemi hadisi ne duk wanda ya nemi yarda Allah ko da ya sa mutane sun shi haushin shi kai kana neman yarda Allah ka bata mutane da su shi haushi can su suka sani sai Allah sai annabi ya ce Allah zai ishe maka da wannan nauye-nauyen da matsalolin mutane mun gane ma'anar da kai yanzu saboda neman yarda Allah kawai duk mutane neman yarda Allah ya sa duk wasu mutane ka saba musu ka saba musu suna son abu goshi goshi kuma ba hanya Allah bace kai kake bin dirwat suna son ayi kaza ka ki an gane ko suna son ayi kaza ka ki duk ka saba musu an gane ko saboda neman mi yarda Allah to Allah shi zai isan ba wannan matsaltsalolin da mutanen nan in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wa man iltama sadidan nas bi saftillah wakkalahu Allah ila nas la hawla wala quwwata illa billah wanda kuma ya nemi yarda mutane dan ya saba ma Allah sai Allah ya barka da wannan mutanen Allah ya daura ka ya kallafa ka ga wannan mutanen mutum kun ba abin da zai tsina na masu yayi halaka in ka biya mashi can yake cewa la ta'atu lil makhluqina bi sakhtil khaliqi babu biyayya ga abokin halitta don mun saba ma mahalici an gane ko kenan ka nemi ka saba ma mahalici dan ka abokin halitta biyayya kaga akwai matsala la qaddara la a ce baban shi yana shan giya sai baban shi ya ce yaro zo ka so mana giya ka ce a'a baba nemi dai wani abu na biyayya amma dai ba wannan ba ba wannan ba in baka zo bana tsine ma tsino ba ta fita ba saboda nan kana neman yarda Allah ne Allah ya hana saboda ka ce babu wannan ba haƙƙinka bane haƙƙinka in maka gayya ka shiga haƙƙin Allah to bare wanda ma bai kai matsayin uba ba ka nemi yardar shi dan ka saba ma Allah ko uba ya ce a bashi kudi yayi iya ne ya yi abubuwan da ba shi ba ka gani ba matsala inda ka san aikin banza zai yi ballon lada ma za ka samu in ka hana shi saboda mi ka kare shi daga wani abu rubama in ba ka ba shi ba ya yi wannan abu ba mun gane ko kenan wannan neman yardan mutane abinda kuma muke yi ne yanzu da yawa abinda muke yi ne sai illa man rahima rabbuk a ce wai in zaka sai kai kaza a baka kaza sai kai kaza a baka matsayi kaza ko kuma a ce wannan sai ta bada kanta a doke ta post de travail wane ne wane ne Allah mana gafara Allah kare ni na baka je ba kawai ka san yadda zaka gaya mashi baka je ba tunda ai abu ne na saba ma ubangiji abu ne wanda aka aka halaka biyayya gare su Allah subhanahu wataala cewa yi menene wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijin ka ya yanke hukunci cewa karka bauta ma kowa sai shi uwaye mamma da baba inna da abba a masu biyayya ihsanan iya biyayya an gane ko wa in jahadaka ko litushrika bi ma laysa bihi ilm ma laysa laka bihi ilmun ne ko fala tutihuma idan suka yi jayayya da kai kai shirka ga Allah ko ka saba ma Allah abinda baka da ilimi ana Allah sai ya ce karka masu biyayya sun yanke mi sun ida ita biyayya da kake ganin ta ta duniya ko ina da digiranta mun gane ko kowa da digiran shi yanzu mu ba da misali shin yanzu ka ɗoki matsayin ma'aifiyarka misali ka ba wata mai ake ce mashi wata mata batta shahawa matsayin ma'aifiya ka ba mata batta shahawa batta sha ko da wasa to kuma ka ɗauki matsayin uwayenka matsayin annabi ka ba uwayenka matsayin annabi ka ɗauke shi ka ba uwayenka bai yiwuwa ka ɗauki matsayin uwayenka wai haka tsallake ma ka tsallaka matsayin annabi ka kashe matsayin Allah ko kuma ka sa bi annabi ma baka kai shi matsayin Allah kenan rayuwa mataki mataki ne kowa da matsayin shi a zuciya etafar etaf ne kowa da matsayin shi a zuciya an gane ko to shi da sun tsallaka matsayinsu na uwaye to digiran biyayya ta ida nan in ka masu biyayya sun tsallaka matsayinsu na uwaye ka masu biyayya zunubi za ka samu in ka ƙi ne za ka samu lada amma ƙarshen biyayya ta duniya sai ka musu ita wanda ƙarshen matsayinsu mun fahimta ko kuma ita biyayya irin abu ne wanda aka saki ibada ce mutlaka ai ibada akwai mutlaka akwai muƙayyada wanda ai ba a ce ba yanzu muƙayyada sai aka ce ma sallar isha'i kai ɗanawa ɗa hudu in kai biyar da gangan karo shi amma biyayya uwaye sai aka bar ma ita mutlaka sai aka kai ka can digiri yadda nake biyayya ga uwaye na ba haka ba kake yi ba haka ba wanda yake yi ba haka ba wanda yake yi kowa da iya wanda yake yi ko amma sallar mu sai ta zama ina daidai wa daida kinan kai biyayya iya biyayya kinan kaga bakka neman yardan me yarda abokin halitta kowane ne don ka nemi yardar shi Allah sai ya barka da shi in kuma kan saba ma abokan halitta mutane ka nemi yardar Allah shi Allah sai ya ce zai kare maka wannan ka san ko ai ka karu ƙarshe mako malai sai ya ce ma fa haula sahaba kaga wannan sahaban na annabi qad istama suridallahi azza wa jalla ala aridan nasara a nan kawai gaban nasaran suka nemi yarda Allah suka saba ma addinansu duka an gane ko fakadatin natija an safta Allah an sakhara Allah lahum lahum malikan malikan habasha kawai sai Allah da ziyar wannan sai Allah ya ba su sarkin habasha an gane ko sarkin nasaran gaba daya ai can baya mun gani sai da aka zo aka saye duka manya manya yan kusan sarki shi ma sarki aka so a saye shi amma da yake sahabbai sun nemi yarda Allah su saba ma kowa sai Allah ya ba su girgam din mun fahimta ko fa nasaka bil haqqi sai ya furci da gaskiya wa sana karamatuhum ya kare karamasu wa ammanahum ala dinihim wa hayatuhum kuma sai ya ba su zaman ya ba su garanti akan addinin su da rayuwarsu malai yace ma dai na takwas wa min durusi hadhihi hijratul habashiyya habasha daga cikin darussan da zaka ɗauka a cikin wannan hijira da aka yi ta Habasha annal jahala bi ba'di ahkamil islam idza kana li zurufin qahiratun fa innahu la yajur a ce baka sani ba jahilci akan wasu hukumce hukumcen musulunci akan wasu zuruf idan aka ce ma zuruf wasu act act na tilas masu karhi a ce baka san abu kaza ba to wannan rashin sanin bai ma bai ma mi bai cutar da kai mun gane ko amma rashin sani na kirki yanzu misali akwai wanda zai je ya ce Allah ni hoban san sallah sallah sallah sallah asuba ba dole ce a yi ta a jami kaga wannan ai baka shahawa an gane ko to amma wani abu duk wannan al-ma'ruf fi din bi darura dole ka san su amma wani abu masail wanda sai an je ta an maka an maka an maka kaga wannan jahilcin su ba baka da lahi a kansu amma in ka shiga dole ka yi ilmi kansu mun fahimta ko kamar yanzu cikin buyo kai baka kasuwanci ba dan kasuwa ba ne don ka jahilci wasu abubuwa na kasuwa wasu masa'il na kasuwa ka san 'yan kasuwa wallahi mu daure a makara koyon kitabul buyo a yana da wahala kuma ana da irar kaɗan zaka yi ka shiga cikin haram kaɗan irar da zaka yi ka shiga cikin haram an gane ko to kai da ba ɗan kasuwa barka kasuwanci an gane ko sai kai baka san wasu abubuwa ba wannan ya ce mala ya ce mala ya to bai cutar da kai a wannan amma kana cikin abin sundun kuma ka ki sani ga wannan kuma matsala ne shine malam yake baka misali yace qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace wa huwa yuqarriru uzur bil jahr yana cewa inda yake bada jahilci wani wuri uzuri ne ولما يتي ولما زيد على الصلاة الحضرة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة يصلون ركعتين كاسن دا أدا صلى صلى صلى دا أكي ركعة نوتي بيوتي أدا an gane ko daga baya aka mai da can hudu can biyu can uku can hudu hudu mun gane ko da harko amman bibiti to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ai akwai wasu a habasha akwai wasu a ina makka suna sallar suna bibiyun su ba su san ba an maida wa annabi nawa hudu su kuma suka ci gaba da yin bibiyun su da ya kuma sallah ta koma nawa hudu ba su sani ba tunda ai yanzu ba telefon bane ba whatsapp bane ba eh yanzu zamani yanzu za a yi abu ina karshen duniya yanzu zaka same shi anan da magaram kaga bidiyon nashi kiri-kiri ka samu labari sai ne mala ya ce ma ai ka gani da annabi sai can daga baya suka samu labari amma annabi ya ce musu wato wannan sallar ta ko ku sake ta ai sallah an jima da maida ta kudu haka zalika mala ya ce lamma furida shahru ramadan fi sanati saniyat min al hijra bayan an yi hijira da shekara biyu sai aka ce azumin watan ramadan farilla watan ramadan ولم يبلغ الخبر خبره إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر ai akwai wasu mutane suna habasha har yanzu ba su kauro ba musulman da suka je hijira habasha an mai da azumi an sa azumin ramadan farilla sai da watan ya wuce labari bai isko masu ba su yi azumi kawai sallar sai suke azumi bai fa haukan su ba lam ya amurhum nabi sallallahu alaihi wasallam bai ada annabi bai ce ba to ku kun sha azumi ku sake shi kenan akwai abin da jahilcin shi jahilcin shi uzuri ne amma akwai abin da jahilcin shi ba uzuri bane ba bala yace ma waqal al-hafiz az-zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa falam ya'thur ahadun illa ba'du illa ba'du al-ilmi wa ba'du qiyam al-hujja wato kaga ai ba falam ya'sim ahad illa ba'du al-ilmi wa qiyam ba'du al-hujja mutum ba wanda yake bai kasancewa a sa ma sako zunubi sai in ka san abin kuma an tsaida ma hujja amma baka san abin ba an gane ko ko mun ba tsaye da ma hujja ka abun ba to bakka da zunubi kan shi an gane ko da kace kaza kace kaza baka san zunubi bane ba to wannan zunubin bakka da zunubi kan shi insha Allah sai ran da aka gaya maka ko ka ji labari daga ran nan kuma in ka ji labari ne ne ya zama haramun da kayi shi za a rubuta ma zunubin ka mun gane ko abinda ka dinga yi afallahu amma salafka mu ka sani an gane ko amma duk da ka sani ya zama mi shi kenan amma kuma ai akwai abin da dole ma ka san su kamar wanda dai ba dole ba ne wanda wani masa'il mai masu nisa sai ka yi karatu sosai kake sanin su na'am malam yace ma wa qad kana sadatu sahaba bil habasha yanzilu al wajib wa tahrim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yabuhu illa ba'da ashhurin fa hum fi tilka al umur ma'azurina bil jahl hatta yablughuhum an-nas kaga ai lokacin da suna habasha an samu umurni da yawa an samu hali da yawa yana sabko musu kaga sai ake musu uzuri sai bayan watanni labari isko musu sai kuma a musu uzuri kan wannan wannan shine bayanin da malai kawo da rusun wa'ibar sai su'al hudu da yana muraja'a as'ila al-muraja'a bimaza arada al-waqi'a bayna an-najashi urida al-waqi'a bayna an-najashi wa bayna al-muslimina da menene aka so a shiga tsakanin najashi da musulmai mun gane ko hallaja hatta hadhihi al-muhawala wannan kokarin da aka yi na a shiga tsakanin najashi da musulmi an ci riba kan shi mala yace tambaya ta uku hal aslaman najashi shin najashi ya musulunta wa ma za fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam hina akhbara bi wafatihi yani annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka bashi labarin mutuwan najashi yanzu muka gan shi ko da ya bada labarin mutuwan najashi اذكر شيئا من فوائد هذه الهجرة bala yace tambaya ta hudu ka bada wani abu daga cikin fa'idodin wannan hijira nan zan mu tsaya ganin cewa lokaci yayi sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi muqata'atul amma lil muslimina yanda aka yi yankewa yanke alaka ambargo ambargo ko da aka sanya ma musulmi fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne Allah share shi daga kirazan mai mana gafara shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kushe mata اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين ربنا واقض هوائج كل من له وقل ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته